mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan da a wannan gari mai albarka na Kano wannan yammaci na Asaba yau muna uku ga watan Al-Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1447 wanda kuma ya zo daidai da wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan shida miladiyar dubu biyu da ashirin da biyar a wani majalisi na mako mako da muke karatu cikin wani littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne darasinmu na 255 cikin wannan littafi wanda sa'atin da ya gabata muna karatu a cikin littafin a cikin hadisin abu sa'id al-khudri sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu ta'ala wani hadisi yana cewa abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu kana yusalli fi yawm jum'atin ila shay'in yasturuhu min an-nas abu sa'id al-khudri a wata ranar juma'a yana yin sallah ya sanya sutura tsakaninsa da mutane فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتال بين يديه سوى المتاشي لقى جدا لقى آئل أبو معيط wani matashi daga cikin 'ya'yan abu mu'ayyid sai ya yi ƙoƙarin ya wuce ta gabansa fada fa abu sa'id fi sadrihi sai abu sa'id ya sa hannu ya ture kirjinsa فنظر الشاب فلم يجد مساما إلا بين يديه wannan matashi ya dudduba bai ga wani wurin wucewa ba sai ta gaban abu sa'id al-khudri fa'ada ne ya jitaza sai ya dawo domin ya ketare ya ketara masa sallah fadar fa'ahu abu sa'id a shadda min al-ula sai abu sa'id ya biyu dai wannan matashi sai kuma ya je ya shiga wajen gwamnan madina shine marwan ibn al-hakam domin ya kai kukansa ko ya kai karar abinda wato ya kai karar abu sa'id al-khudri akan abin da ya masa fashaka ilaihi ma laqiya min abi sa'id ya koka masa abinda abu sa'id al-khudri yayi masa wa dakhala abu sa'id khalfahu ala marwan abu sa'id shi ma sai ya shiga wajen marwan bayan wannan yaro ya shiga fa qala sai yace ma laka wa ibn akhika ya abu sa'id sai marwan yace me ya hada ka da dan uwanka ya ila shay'in yasturuhu min an-nas da ɗayanku yana sallah ya sanya ya sanya sutura tsakaninsa da mutane ba a rada a hannun ya shida da bai da idai sai wani ya yi yunkurin ya ƙetara masa sallah wani ya fa'a to ya ture shi fa in aba idan ya ƙi wani yuƙatilu to ya ƙi shi fa inda mago shi ba domin shi wannan shaidani wani hadisi mun fara sharhin sa wacce mun yi sharhi fiye da wato mafi yawan ma'anarsa inda a yau insha Allah za mu tashi daga gabar da yake cewa a cikin hadisin marfu'i fa in aba fa yuqatilu hadisi yana cewa idan ɗayan ku yana sallah ya sa sutura tsakaninsa da mutane amma sai wani ke ta kuma ya tsallaka tsakaninsa da suturarsa wuce ta gabansa wato da kayansa da suka da ya na ya ce to ya ture shi wato ya hana shi wuce ba idan ya ki sai annabi ce fa in aba in ya dage sai ya wuce annabi ce fal yuqatilu to ya ke shi to me yake nufi da a yaƙe shi ana nufin wato fada ya kaure tsakanin mai sallah da mai wucewa da ta gabansa ko ko ana mai da kuma kame ya dake shi da shi wani da yana da takobi ma ya sare shi ko yana da bindiga ɗan sanda ne abin bindiga sa hukun sai da ko ya harbe shi ko kuma wannan damba ne ya kai masa laushi me dai yake nufi da kalli yuqatil al-imam an-nawawi cikin al-majmu dole ne da uku shafi na 249 yake cewa ma'anar fal yadfa'u wa fal yuqatilhu yadfa'uhu dafa as-sa'il bil as'ali thumma al-ashab ويزيد بحسب الحاجة وإن أدى إلى قتله فإن مات منه فلا ضمان فيه كالصائل ونشين أبن إمام النووي يفسر حديث الشيء شيء أبن أكي نفي يتركني شيء أهنكلي أهنكلي أهنكلي أهنكلي يبارا لأنتم كل أكلا نزعه يكاري شيء أنا شو شيء ثم الأسهل سنة ساكي من حنيا وفي سوكي ويزيد بحسب الحاجة والقدم بقاتل إلى كارا وسريعة وإلى كارا وإلى كارا دون كرفي والقدم بقاتل إلى يغايا داجي كما سيقار داجي سيجي وإن أدى إلى قتله كودا أبي يابا يزوى بكشيش كودا وجد ƙoƙarin ta hana shi ɗin har ta kai shi wannan ƙoƙarin wucewa ɗin gashewa mai ƙoƙarin wucewa ɗin nan har ya mutu sabili da haka sai ce fa in mata in har ya mutu minhu daga wannan bankadar su ce fala zamana fihi babu wani isa wato babu wata niyya da za a biya ba wani abu da za a biya a kansa kasa'ili wato hukuncinsa kamar hukuncin wanda ya aiko maka ya auko maka domin ya ce ka shi ne a sa'i akwai hukuncin dafu sa'i sa'i shi ne mutumin da zai auko maka baka ankara ba sai ka ga mutum ya duro ko da makami da wani abu da makami a hannunsa yana kokarin ya cutar da kai shirya ta ba ka dama ka kare kanka da wajen kare kanka zai mutu a shari'ance ka kashe banza ba maganar fitasi ba maganar diya kawai a kwashe shi a je a yi masa sallah a je a je da shi don musulmi ne shi ne kiyasin wannan da wancan shi ne ma'anar kasa'i kamar da ka san hukuncin wanda ya ɗauko maka yana kurin tutika wajen ka kara kanka ya mutu to haka shi ba wannan a shahid a nan shi ne yadda ya fassara فليقاتله المقاتلة لفسر شيء بالدفع بالأسهل فالأسهل يزيد بحسب الحاجة عند تولي شكدك كدسنا كارا كارفي والولا بقاتا كاغا بيفسر شيء wato faɗa ba ko kisa ko yaƙa kai tsaye sai dai kawai kalmar falin ƙatilu da aka faɗa sai ya sa cewa in adda ila qatli shi ne ma'anar fariƙatin ruhu ko da abin ya kai shi zuwa ga wannan mutum ya rasa ransa wani maganar nawawi nawawi ba shafi ne akwai abul hasan ibn battal wanda shi ba maliki ne a sharhinsa da yawa sai bukhari karkashin wani hadisi da da biyu shafi dari da talatin da shida yake cewa wal muqatalatu ha huna al mudafa'a fi lutfin abinda ake nufi da al-muqatala ya kasa da aka ce ai ana nufin ya ture shi a hankali al-mudafa fi lutfin ya ture shi a hankali ba da tsanani ba wa ajma'u duka malamai sun yi ijma'i Allah ya kwaci da gobe saifin wala ya kwaci ba zai cire takobi bai ce zai yake shi da shi kada ta bi maganar fal yuqatilu ka dauka ana nufin da takobi a jikin ka jira ka buga masa ko wuka ko makami a yace malamai sun yi ijma'i ba wannan ake nufi ba ijma'in malamai duka ba wanda ya fassara hadisin da cewa ana nufin ya kashe shi ko ya fito ya yaki da shi irin yaki da mayaki da mayaki wani babu wani malami da ya wannan fassarar sai dai ko nan gaba dan kala kato ya ce ga wani hadisi ba ce za a wuce ta gaban ka kashe mai wucewa ka san dan kala kato da yake abin nashi akwai sharri akwai sharri ya kaka ba wa na hadisi fasar da ba ita ce fasar da malamai suka yi masa ce bal yuqatiluhu ala suka ce an yi ijma'i ba ana nufin ila yuqatiluhu bi sayf wa la yukhatibuhu ko ya ko ya tsaya sai ta ce ce ku ce kana sallah ko wani ce ce ku ce za ka yi da wani zo wucewa ta gabanka ولا يبلغ به مبلغا يفسد صلاته فزي aikin da zai kai shi gaba da sallarsa ba dan sun yi ijma'i kan wannan cewa ba wanda ake nufi ba zai ce zai yake shi da takobi ba lokacin da shi aka san ana yaki sai ba zai yake shi da bindiga ba ba zai yake shi da wuka ba ko adda ba sannan ba zai tsaya yana ce ce kuce da shi ba kai ba zai yi wani aikin da zai kai shi gaba da sallarsa ba wannan malamai sun yi ijma'i akan wannan لأنه إن فعل ذلك كان أضر على نفسه من المال بين يديه أبو الحسن بن بطال يجد به يا هكا to ai zai zanto ya mutuntar da kansa sama da wanda zai wuce din da ba ya shi ya wuce a kan ya wuce ya tsaya da cece kushe suna dambe kaga ai abin ya karbu ya gara ma wucewa eh sai zanto shi bai sallar sai abin da zai cutar da kansa fiye da ma shi wanda zai kitara shi din zai yi masa wannan magana ita ce ta ibn Abbas ibn Abbas shi ma yana da tashi magana ta ma dai za ku ga ba za ta fita daga wannan ba ibn Abbas a cikin littafin sa Tabhij jalladi da hukum shafi da dari tamanin da tara yake cewa fal muqatalatu huna al mudafa'a al muqatala ana da al mudafa'a ana da tunkurewa ka tunkure shi ka ture shi شنو بدك الفداء المدافعة المقاتلة وأظنه كلاما خرج على التقليد ولكل شيء حد شيء أبدا نبي صماني نبي يافد هكذا يدين يكوس السمكان أو أفهم شيء وأفهم نوى سابني شيء سأل نبي يفد هكذا يعني خرج مخرج التقليد نبي ياي ورد الدين دير أولا لزنشان kausa zancen saboda a fahimci cewa ba abu ne mai sauki ba ka sa sutura kuma ka bari kawai mutane su tsallaka tsakanin ka sutura ka ba abu ne mai sauki ba ka yi iya abin da za ka yi kaga cewa ba abu ba ka tsallaka tsakanin ka sutura ka ba wannan shi ne abin da annabi ya yi niyyar ya faɗa ji shi ibnu abdul bar ya ce kuma komai da yana da iyaka ba wanda za a ce abu a gashi an bar shi a sake kowa yadda ya ga dama a daga nan sai ya ɗauko maganar can da ibnu battal da muka faɗa shi ibnu abubakar sai na ƙarfi maganar sa ta cewa bai ambaci sunansa ba bai kuma nuna maganar sai ɗauko ba amma ka duba za ka ga ita ce nassan bi nassiha wa qasiha sannan sai ya ci gaba da cewa wa ma azunnu ahadan balaga bi nafsihi idza jahila aw nasiya فمر بين يديه المصلي إلى أكثر من الدفي بعد بعد ثعبانا أقوى والدعم don wani ya yi jahilci ko ya yi mantuwa ya zo wucewa ta gabansa abin zai sa shi ya yi fiye da tukuri shi ya aikata wani abin da yake gaba da tukuri shi shi ba na san akwai wanda zai kai kan shi ga abin da ya fiye sa hannu ya tukuri shi wa fi ijma'ihim ala ma zakarna ma yubayyinu laka al-murad min al-hadith yace ijma'in da muka ambato ya dauko magana ibn Abbas mali ibn Battal ya yi to ijma'i cewa a yau sun ijma'i cewa ba ana nufin yin amfani da takobi ba ko ya tsaya su yi ta cece kuce ko ci za su yi dafe ce malaman hadisi duka malaman shari'a duka sun yi ijma'i kan cewa ba wannan shi ne manufar hadisin ba وقد بلغني في لاباري يا زوم بشير بن عبد البر أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ذنبه قبل رجلا دفع آخر من بين يديه وهو يصلي فكسر أنفه دية ما جنى على أنفه يكي ناس أبو العبار بن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى والتابعين yake cewa tsammani na dai shi ne ya biya ya biya niyyar wani mutum da wani yana sallah ya zo wucewa ta gaban sa ya ture shi har ya karya masa karahancin sa da ya masa haka sai shi Umar bin Abdulaziz ya je aka biya diyar ya biya a baitul mali kenan Na'am.
ya biya jiya na'am bai ce shi wancan da ya yi ture shi duk bai biya na'am ya ture shi bisa tsautsayi kuma hancinsa ya samu matsala mm, sai ya biya ya ce wa fi zalika to sai ibn abdul bar ya ce to wannan abu da ibn dan abdul aziz ya yi dalilun ala annahu lam yakul lahu an yabqa zalika bi ya ta cewa shi bai turewar kada yayi abin da hakan za ta faru tunda har an biya inda a ce ya halatta ba bukatar a biya a biya diyar ya nuna kenan kada yayi abin da ya kai ga haka wa li anna ma tawallada an al-mubahi fa huwa ma'qul anhu amma bai ce shi ya biya ba ko a kama shi a ce ya masa kisasi saboda shi an halatta masa ya kare sallarsa kada ya bari a wuce wanda mubahi ne to duk abin da ta hanyar ya mubahi ya faru to ana yin afuwa a kansa saboda haka abin da ya aikata da ya kare sallarsa kada wani ya tsallaka masa abu ne da aka shar'anta masa aka halatta masa garin ya yi wannan halartin sai abu wani abu ya faru wani abin da ya faru sai ya masa afuwa a kansa وقد كان الثوري الإمام- الإمام سفيان بن سعيد الثوري الإمام متانا كوفة زام نسا يا كسنتي يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيفا عند متن يزو كي ترى مسا صلى يكن تولي شي da ƙarfi da Abu Sufyan al-Thawri yana ɗaya daga cikin a'imma manya-manyan malamai masu ilimin kwarai da gaske wanda ake koyi da su sa'a yake ga maliku da ya riga maliku ma da suwa shekara ta ɗari da da nawa eh a kantuna da sittin da ɗaya shekara ta ɗari da sittin da ɗaya a wannan shekara ya rasu saboda ka ya riga maliku maliku ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara shauba ya rasu shekara ta ɗari da sittin saboda haka shi wannan limami wannan imam ya kasance baya wasa wanda shi a gurin sa kan qatilu kenan yana nufin ka ture shi da karfi shi ne ma'ana fa in aba in ya ki a fa qatilu wannan shi ne tafsirin sa'id aikin Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri wanda ya rawaito hadisi haka ne da yake nuna cewa shi ma haka ya fahimci fa qatilu din tunda da ya ture shi har ya fada kasa da aka je gaban sarki ko aka je gaban gwamna ai hadisin ya kawo a matsayin ga hujjar da ta sa ya ture shi ya je kasa wannan da annabi ya ce fa in aba fa al-qatil don haka al-muqatala din yana nufin addafa ture shi ko da kuwa turewa za ta yi tsanani sosai abul walid al-baji rahimahullah shi ba ba maliki ne a shari'a shari'a abin da shari'a muwadda al-muntaba dalali na 1275 yana ya kawo wata fassara shi kuma da ta fa yuqatilu وليقاتله يسيدر وتفسره سيجي يحتمل أيوة أن يريد به فليلعنه يلعن شيش يجي فإن المقاتلة في اللغة والشرع بمعنى اللعن يقول المقاتلة من اللفظ اللغة لشريعتنا دون معنى اللعن يسيقا أيوة بنابيو التي قتل الخراصون Otila an la'anci masu shaci fari masu ƙaidai su rinka girba ƙarya da ba su ke masu girba ƙarya su ne aka ba su sanar da ita lake cewa ƙatala kuma wa da yake sauraka an ƙatala kuma ba a nufin Allah ya fito da yake da su ba ba a nufin Allah ya ɗauko makami su ba su ɗauko makami suna kwafsawa ba ƙatala na nufin la'anta ce qatalahu Allah wa alaihi Allah ya lance su qatalahu Allah wa alaihi Allah ya lance su sai ina ake ta yaya ake karkatar da su saura kai ce to tunda kalmar qatala tana zuwa da ma'anar la'anta saura ka fari qatilu ku ce fari fari la'anhu akini saura ka sai ce ma'anahu la'anahu Allah qatalahu Allah la'anahu Allah to ibn hajar da ya kawo magana ta bani ce wannan magana ta shi tana da ban mamaki mai fassara irin wannan sagraba ko kala fa akhraba haka baji fa akhraba baji baji ya kawo magana garibiya ta bakuwar magana ya ce ana nufin la'anta ya kara da cewa wata uqiba bi annahu yastalzimu minhu takallumu fi salati wa mu'min sallah yake aka ce in ya ki sai ya wuce fari qatilu kace ya la'ance shi kenan zai magana sallah zai la'anta ne ba ba magana ba bai gudu baki ba sauraka kenan a fassarar baji in ya zo zai kara wucewa ya gudu baki ce kai dai la'anakan ma Allah ya la'ance ka kaga wannan iya fara kuma ya ba su sallarsa shi kuma yana so ya kare sallarsa ne garin kare sallarsa garin neman gida kuma a rasa ido shi yasa ibn hajar ya ce wannan magana kana ce ba kuwa da khilafin fa'ili da yasir saban dan aiki gangani da mutum zai yi ya sa hannu ya ya ture shi ba daura abu ne da ba zai bata masa sallah ba wa yumkinu an yakuna arada kuma sai ya sake masa wata fassara ce to tana yiwa kuma baji ba wai na tun ka fito ka ce da shi Allah da an ce ka ba kana sallah ya zo cike da Allah da an ce ka kana sallah ce ta yiwa haka yake nufi ba to me yake nufi ce tana yiwa yana nufin ya yi masa addu'a ya yi addu'a cikin sallar sa ai da sallah ce ai da ya addu'a ko addu'a ku ya addu'a sujjada tahiyya ya zo zaman tahiyya ya wuce sallar sa ya yi masa tahiyya a cikin tahiyya ce la'anallahu kaga ba sallar sa ba ta bace wuta da cikin addu'a yayi duk da haka ne sai ce lakin fi'lu sahabi yuqari abinda Abu Sa'id al-Khudri yayi da shine kuma ruwaito hadisi to ya saba wannan fasara dan koyaushe wanda ya ruwaito hadisi sahabi da ya ruwaito hadisi ya kai da kaske jin hadisin fahimtar sa in ya fassara hadisin da ya ruwaito to fassara tana gaba shine adra bi marawa الراوي أدرى بما روى سيجي وهو أدرى بالمراد يا في كسن ما أنر أبن دير ويتو shi kuma ba da an jaye ba duk da yaron bayan ya tashi ya yi ta magasar bai ta fada da bin abin sai ba ga ba ga ne sai ya rika gaya masa bakan magana kaga inda a ce akwai damar ya rama ba sai rama ba ba sai bai rama bai ci gaba da sallah shi ne bai bari ya wuce ta da wasu ba الباجي يساك سوى ويحتمل أن يريد به فليؤاخذه على ذلك بعد تمام الصلاة ويدفعه على فعله يساك سوى تنعي وما أنا نفي فليقاتله باين أنقما باين يقما سلا يجي يتوبيشي لك يا وسا مكانا يتوبيشي akan cewa ina sallah don tunkure shi shekara ina sallah za ta rinka wuce ta sallah don tunkure shi wanda wanda in ya tsaya kenan shi da zo wucewa zai tafi sa ina zai kai shi ko kuma a yi tafafan sa in ya sake dawo masallacin ya ci kuma shi ita ba wata fassara fassara ce gari ba ko da kuwa shi ma kansa alfani din ya kawo ta sannan aka kuma koma ne fassarar da shi abin da ya yi ta saba ma wannan ويعرض عن ظاهر المقاتلة بالإجماع بعد يجي zahirin kalmar falyuqatilu ba ita ake nufi ba wannan bil ijma bil ijma yasa duka wani nasi na alqur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a san ka kadaita da wata fahimta taka da ta saba wa fahimta da al'umma ta ba qur'ani na ba da kare ba kai kadai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kare kai kadai ba duk irin fahimta da Allah ya baka kada ka zo da wata fahimtar da ta saba ta su kada ka zo da wata fahimtar da kai hannari gane ta su in kai haka to wata fahimtar ta ka abu kai wanda watsi da kayan ka ne wanda zai saurare ka kanta shi yasa dole ne idan za ka karanta alqur'ani sai ka koma tafsiran malamai magabata da da yan baya ka duba a wani iya suka fahimci ayar in hadisa abin da kake karantawa ka duba su ma duk malaman al'umma sun musu hidima ba wacin yanzu ba tun da ka sahabbai har wanda suka bi bayan su idan ka zo da wani abin da ya saba mana waɗannan gaba ɗaya to Allah ya ce ai watsi da wannan maganar ta ka mai mishafi rasul bi ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan ya bi hanyar da ba ta mu'minai ba aka ce ya bi wata hanyar da ba ta mu'minai ba ya bi wata hanyar sa shi daban ba hanyar da mu'minai suke kanta ba mu'minan farko su ne sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan mu'minan tabi'ai sannan atba'u tabi'in sannan sauran al'umma da suka biyo bayan su bi ihsani wanda ce wanda dina tabau bi ihsani wanda suka kyautata suka bi bayan waɗancan duk abin da za ka zo da shi ya saba ma hanyar waɗannan to Allah subhanahu wataala ce wallahi ma ta billa za mu dora maka abin da ka dokar wa kanka digimin da ka dokar yayi mu kanka za mu dora maka nuslihi jahannam ko jefa shi mutar jahannam wa sa'at masira galibin komar wanda yake kawo fassarar da ta saba wa fassarar magabata ta alkur'ani ko ya kawo fassarar wata magana ta alkur'ani da ta saba wata magabata ta ce kuma haka Allah yake nufi kuma haka Allah yake nufi ba ka ga dan kala ka ya shiga wani ya shiga wani saboda yadda yake fassara alkur'ani yake gaggatsa hadisan annabi yadda ya ga dama wanda ba shi ne fassarar duka al'umma ba to yanzu wannan maganar Allah ce alqur'ani da yake cewa Allah ce wa yattabi ghayra sabili mu'minin ko al-mu'minin an bi dalaka to wasani ba ko ce wa yattabi ghayra sabili mu'minin bi hanyar da ba ta in dalaka to ba al-mu'minuna dai sun san wanda suka fara yin imani da sallallahu alaihi su da su su na saba da sallallahu shi yasa za ku ga a nan duk maganganu malamai suna kawo maganganu kuma suna tafiya da juna in wani ya kawo wata bakuwar magana sai ka ganin da nan taka mata shi ne daɗin karatu san cewa ba haka aka yi dinga yin abu yadda aka ga dama ba abu ne aka rika tafiya da shi daki daki har aka kai ga samun wata natija alƙazi iya shi ma a littafin sai imamin mawalin sharhin sahih muslim karkashin wannan hadisi sai ce wa kadhalika tafaqu haka nan malamai duka sun yi ittifaqi sun haɗu ala annahu la yajuzu lahu al-mashy min maqamihi ila raddihi wal 'amal al-kathir fi mudafa'ati malamai sun yi ittifaqi akan cewa idan mai sallah yana sallah ya zo sutura ko bai sa ma sutura ba yana sallah wani yanzu zai wuce ta gabansa tsakaninsa da shi da tazara sai ittifaki ba a ce ka ruba da gudu ka rubo shi ba ka yi ta tafiya don ka je ka turo shi ko ka yi wani aiki mai yawa don ka ture shi ka maka ka rukube shi ka cacibo shi ka fusgo shi kaga wannan zai bayu zuwa ga wani aiki mai yawa don shi ma ka karba ne kaga za ku da saboda da yadda kan yi kubo shi shi ba zai rukubo to sallah kake yi kubo ko kaga ya tashi daga sallah ko marisiri shi ne ci sun yi ittifaqi akan cewa ba haka ake nufi ba da yadda zalika fi salatihi ashaddu min bururi alai domin yanzu yana yin wannan a sallah ai gara ma ya wuce daga masa ya wuce a masa haka nan alƙadi yana ce wallazi uhiqu biha lahu min hadha huwa qadar ma tanalu yadu musalla abinda aka halatta masa ya kai hannu ya dakatar da shi ya tukure shi ya ture shi gwargwadon inda hannunsa zai kai ba wai ya yi gaba ba a guje don ya ce ta rushe a daga gwargwadon inda hannunsa zai kai in kadari ma ta na ruhu ya ruhu bin musalla daga inda ke tsaye na sallah dunan bashi ilaihi wa ibadul fuqa ba ya yi ta tafiya ya ta taki ba har yaje inda yake ce zai taro shi wa hada haddun fi miqdar al-qurb min as-sudrah li hadhihi al-fa'ida shi yasa ake san bai sallah kai yayi nesa da stressa zato tsakanin sa da da zai yi sujjada da stressa bai fi tani ba tsakanin sa da stressa bai fi zira'i ba salasa ta azra kamar da za mu zo nan gaba mu yi karatu akan wannan za mu yi wannan karatu saboda haka kaga kusa yake da sitarsa kuma ne zo zai ke tara masa sallah sai ya abin amma da zai zo yana sallah a nan masararsa ya ce wancan ne a masararsa wani zo wuce ne ya ruba kuɗi ya taro shi ce ya yi aiki da hadisa a nan sallah da sallah a ya yi aiki da hadisa ba sai ce sai kuma albaji har ila muka dawo maganarsa yace wala yaqulu al-maru bayna yadayhi al-musalli an yamurra bil qurb minhu haythu yumkinuhu raddu wanda duk zai wuce ta gaban mai sallah baya wuce ɗaya biyu ko dai ya wuce ta kusa da shi ta inda zai iya hana shi wucewa dole an ya takallafa khutan wala kabir amal ba tare da yayi taki ba ko yayi wani dogon aiki yana kurkusa da inda zai wuce hannunsa zai kai kansa ya tsayar da shi أو يمر بالبعد حيث لا يمكنه ذلك إلا بالمشي إليه والعمل التكفير وهو إذا تتهم ليس ذي وجه ba ta kusa da shi ba sai da shi ba zai iya hana shi ba sai dai in abu ta zai fita kafin ya wuce ya sauri ya zama shi saura ka kaga a zai wani aiki mai yawa cikin sallar sau da ba da alaƙa da sallah fa in amkana hu zalika duna mashi wala takallu fi amalin ولا تكلف في عمل فهو مأمور برده ودرئه ما استطاع لما أنفع إذا قال زي iya hana shi wucewa ba tare da ya buƙaci wani aiki ko wata tafiya ko wani tattaki ba to anan sai ya dakatar da shi an umarce shi da ya dakatar da shi ta hanya mai sauki ba ya kai masa laushi ba kai masa duka a kirji dan akwai wasu tun a karan farko ma suke fara ganin da ka zo ta sai wanda kai duka wai to ta yi baka magani shi ba baka san cewa akwai mai sallah ba wani wanda ya zo daga sallah daga gan yake ba yanzu an yi gama sallah an yi sallah ba zai ɗauka kai ma kai sallah ba balle ma an yi irin zaman da kai ba irin da mai sallah ba ne ai wani ba kai ba ne haka warkace ce haka zai ɗauka ka gama sallah ya zo zai wuce ka kai masa wani daushi ya ce a'a kare shi da abin da yake mai hanya mai sauki to in raja in ya koma shi kenan ko illa fala yunaziru in ya ki koma wa to kai tsaya yana ta jayayya da shi fa inda zalika ashir ashir fa inda zalika ashir bi mururi kai ce zai tsaya rigima da shi ko ya kokawa da shi domin wannan ai ya ba wucewa da kenan gara ba da shi wuce القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين القاضي أبو يعلى الحنبلي يعني كي توشي أبو بكر أحمد بن سلمان النجاج يا رجل إسناد سنة مالك فأنا سيكو من شيء لأباري يا ذو مسا شيء أولا متن أزامنا سيدنا عثمان مر بين يديه رجل وهو يصلي يا ذو شيء تقبم ولم يصلى فرماه sai kai masa jifa sanda bai jefe shi ba sai ya jefe shi ina ji ko bukamin sa ne ko bai ne fashar jawo ya fasa masa kai ya zo wucewa ta gaba shi sai kai masa jifa sai ya fasa masa kai fa'atar usman sai aka zo bigima ta gawar karki ya aka zo gurin sai na usman فقال سيجي آية مر بين يدي آية مر بين يدي وأنا أصلي حكى كوي إلى صلى سيدي وجيت تتبارك saboda haka dabbe da kyale shi shi ne jefe shi da wani abin masu kansa kala usman shi sai na usman ya ce alladhi sana'ata a'zam kai abin da kai ya fi shi girma ka sani wataƙila bai ganka ba wace aka ka jefe shi ta ga ka sa hannu kaga alamar ba ne sai yake da shi ba musa yake da shi ba ya ce to kai abin da kai masa kai ya fi girma akan abin da shi ya so ya yi maka ابن عبد البر تشكيل الاستذكار يكي جوا فإن دافعه مدافعة لا يفسد بها إلا قتله ya kai masa wani daushi wanda kai da ganin daushin ne kai masa kawai wanda yana san ne kawai ga bayansa wai magana ce wai magana ce ta wai zai tsallaka sallah a yana ta ciki da ciki yana akwai dan ya tsama tsakanin kuma aka samu wannan abin ya gicce ya kai masa dukan da la ya tsiru biha illa qatlu kira ganin kisa ya fa kana fi hadalaf nafsi dalilin haka kuma mutum ta ga mutu kana alaihi diyatu kana fi mali wajibi ne ya diyasa a dukiyarsa bai sa ba ce a yi kisasi ba
idan haka yin amfani ya kike a me yasa ba ce a kisasi ba shi ma kashe shi eh a ba shi ba ba ai ba da abin kisa ya amfani ba an yawa shi kisasi idan mutum ya dawo makamin da yake kisa na ya amfani da shi abin da an san galiban da an yi amfani da za a yi kisa wannan shi ne ake wa kisasi
malam ko shi duka mutum ya makasa da hannu ba za a kisa shi ba dai ba da abin kisa ba sai abin da yake ya fito da galiba akwai akwai a malikiya akwai shi kula wani abu da yake kama da zubanci wannan shi ne suke galla da jiya a nindin kata amma dai ba kisa shi ba a kawar ba gane ko ba wani muke ba kana alaihi diyatuhu sannan ce kamilatan fi maliki a kudinsa zai biya diyar kusan diya tana kan akila ne wani wanda yake da dangantaka da wanda ya yi kisa za a ce to ya kawo gudun wasa haka haka ke tare da ya ai ai diyar ba kana mutu da kuma dari a kuma dari yanzu wajen miliyan miliyan da wani miliyan dari takwas miliyan dari bakwai da wani abu ne ɗari takwas kusa son ɗari takwas to kaga dai ba wani damar can wani biloriya ba to ita addiya ala al'akila ana karɓarta ne a gun duka dangi wanda suke inda za ta kama ya rubuta ya bar kuɗi za su ɗan tona to ya yi irin wannan to za a ce kowa da ka kawo aka kawo a haɗa a biya to amma wannan saboda da gayya ya yi shi da sai suka ce a dukiyarsa za a biya ba wani zai taimaka masa ba to amma wasu sai suka ce a a dai bari a kila din tafiya wasu suka ce a inda ya ketara masa sallah zoyi kawai ba wani abu da zai bayar sai suka ce hiya hajarun ala hasabi taniyati al'abdi sai suka yi kiyasi da taniyati al'abdi tun da kuma ya faɗa da shi sai ya sa baki ya cike ka sai ka turke hannunka sai haƙuransa suka zai sai je ce a biya shi dai haƙuransa ba shi ji ne gaba haƙuransa a banza ya kai shi sun taɓa a banza suka ce shi ma wanda ya taɓa a banza وهذا كله يدل على نفي القوانين أتكلم كتاب الاستذكار نفيه ya kawo kalmar da ba da ita ce ne ba na fiye ne ya mata ko lai sai sa da duba da lai sa ko ko da ko da mai sa na fiye kawai wanda duk yana nuna cewa ba kawai ba kisasi duk maganganun su da duk da za su ce a kudin sa zai biya diya dole sai a kudin yan uwansa za a ce diya dole zai ce a'a ba wata diya duk dai suna nuna cewa ba kisasi sai ibnu battal ya ce annahu fi'lu tawallada min fi'li fi'lin asluhu ba saboda abin da ya faru yayi wani abu da aka halatta masa shari'a ne shine ya hada wani wuce sallarsa a dalilin wannan abin da yayi wani abin ya faru da kuwa asalin abin ya halatta a dalilin abin da aka halatta masa hakan ta faru to shi yasa suka yi wannan magana an gane ba haka kawai ya tsiri ya take shi ko ya dushe shi alƙadi ya a cikin ikimarin maulid ya sake hikaito ijma'in da muka karanta da cikin magana ibn battal wa ajma'u ala annahu la yalzamu muqatalatuhu bis silah wa la ma yu'addi ila halaki sun yi ijma'i akan cewa a nan ba ana nufin dole ya ɗauko wani abu na makami ba wani abin da zai kai shi ga halaka mai wucewa ta gabansa saboda kawai a ce kare kansa ya kare sallarsa fa inda dan abu bi ma yajibu fa inda abu bi ma yajibu fa halaka min zalika fala qawla alayhi bil ittifaq in kuma ya je kare sallarsa garin ya kare mai wucewa ta gaban sallarsa wannan mai wucewar ya mutu sai ittifaqi akan cewa babu kawai babu kisasi sun yi ittifaqi akan cewa babu babu kisasi wa hal fihi diyatun aw huwa hada to za biya diya ko ko zinin ya tafi a banza shine kaulani sai wanda muka karanta da dole anan shi ma ibn al-qadi ya rike fara kaulani maganganun biyu ne wa huma mazhabuna aidan haka yake a cikin malikiya wasu sun ce abiyadiya wasu sun ce an kashe an kashe banza قال سيدي وقد كان أبو سعيد الخدري يشتد في هذا وهو راوي الحديث طلبا لاستعمال ظاهره أبو سعيد ينا بطعوا أكم وند النبري وند الشير ويبو حديثا وند يكدو شعينا أيدي لظاهر الحديث sauraka falyuqatilu duk baya bi a hankali yana ture mutum ga shi yaron nan ya ture shi har sai da yake kasa sannan ya kawo ruwaya wanda tana cikin musannaf ibn abi shayba tana cikin musannaf abdurrazzaq cewa a, ya rawaito daga abu muawiya amr ibn khazim al-qariri shi kuma daga asim asim ibn sulaiman al-awwal shi kuma daga ibn sirin muhammad ibn sirin ibn sirin yake cewa كان أبو سعيد قائما يصلي أبو سعيد yana tsaye na sallah wanda wata kissa ce ba ta wancan yaron ba wanda yake nuna cewa abu sa'id duka wani wanda ya yi niyyar kita masa kitira masa sallah ba kyale shi kowa yi wani kissa ba ta wancan yaron ba ce wancan yaron bin bane abin walid ko matashi ne كان أبو سعيد قائما يصلي فجاءه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام سي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي سيدو زي كيتري يمر بين يديه زي كيتري تلبسا عبد الرحمن بن الحارث المخزومي- المخزومي yana daga cikin manya-manyan mazajen kabilar banu makhzum an san kabilar banu makhzum ko ya ce kabilar suwa kabilar su abu jahal su al-walid ibn al-mughira ha? ta ce kabila ce mai karfi suna da karfi kabila ce da cikin kabilun ƙurashawa suna da karfi sosai kuma suna daga cikin masu faɗa a ji tun kafin zuwa musulunci a makka na cikin masu faɗa a ji kowa aka faɗa abu jihar ya san cewa a makka a zamanin sa ba karfin su ba ana girma shi haka na alwali jibin mugira shi wannan abdulrahman ya fito daga wannan kabilar yana daga cikinsa babansa babansa alhalin ibn hisham yana daga cikin al-tulaqa wanda suka musulunta bayan fata makka bayan da ya buɗe maka ya buɗe maka a lokacin babansa ya musulunta kuma musuluncinsa ya kyau yar uwar abuja uktu abuja ita ce mahaifiyarsa ita ce mahaifiyar babansa yar uwar abuja kanwar abuja koyarsa وبين الاشكال متعلم وسانكر الحافظ الذهبي ينجي وشيوانا عبد الرحمن بن الحارث لا صحبة لعبد الرحمن فصحابي بني بل له رؤية يا ليلى النبي وتلك صحبة مقيدة ولا صحبة شيء بقيد أقول صحبة باعتبار الرؤية نعم لا تبقى لك النبي ما بيزول على شيء بقى bai magana da shi ba ita bar wai wani abu daga wajensa ba an gane ku sahabi ne saboda ya gane annabi amma sahabban ta kasa ba ta kai sahaban da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin ban kwana da mutum dubu ɗari sun yi hajji a wannan shekarar daga garuruwa daban-daban akwai iya waɗanda sun hango shi a kan rakumarsa ko yana hudu ba ko yana dawafi ko yana sa'i ko yana tafiya sun hango shi da can za Allah wannan da sai ba su wannan daraja sai suka zama sahabbai amma ba za su zama sahabbai da sa kuka da kuma suka cakudu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shi suka san shi ciki da waje wanda da ya hango shi wannan hango wanda ya sai ta ba shi wannan daraja ita ce ki kira suhba muqayyada za a yana da itibarin suhba ba itibarin idraki zamanin nubuwa المخضرمون da ake cewa المخضرمون daga cikin tabi'ai akwai waɗanda sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai sa sun gan shi ba amma za ka dike su kai shi sai dai shi suna wani gari shi yana wani gari Allah bai sa sun taso daga garin da suke sun zo inda yake sun yi irin da shi wani ma yana zuwa kamar Qais ibn Abi Hazim yana zuwa ba a kan kwanaki ba kace ai annabi ya sati da rasuwa sauran ka ya rasa su ya rasa su ba tabi'i ne shi amma kuma darajar sa a cikin tabi'i ba za ta zama ɗaya da wanda bai riski zamani da annabi ba shi ya riski zamani zai rika jin cewa an ce annabi ne ya fita an ce annabi ya fita da zamanin da ya ji amma bai samu ya abin nan ba ubaidillahi ibn ali ibn khiyar kaga muqaddara ne tabi'i ne babba amma bai samu haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan in za yana cewa da kun suhba bi itibari idraki zamanin nubuwa ya riski zamanin annabi amma bai riski ganin annabi ba bai riski zama da annabi ba to wannan shi ma sai ta ba shi wata daraja da wanda bai samu wannan ba zai same ta ba an gane ko to shi wannan mutumin Abu Sa'id al-Khudri Abdurrahman ibn al-Haris
wannan magana ce imamu zahabi
ya samu wannan zamanin kuma ya samu zamanin da ke bayan su tun da tabi tabi ne ya samu zamanin da ke bayan sa a shi wannan abdurrahman da za mu faɗi kisa sa ɗansa abubakar abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham yana daga cikin kuma a saba manyan malamai guda bakwai din nan ibn sa'ad a cikin littafin tabaqat juz'i na biyar shafi na shida yana cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha tana cewa da an akuna qad la an akuna qa'adtu an masiri ila al-basra أحب إلي من أن يكون لي عشرة أولاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث وسجي وأنا عائشة بايت أبن دي فاروق na yaƙi tsakanin mutanen da da mutanen sai na yaƙin jabal da aka yi waƙatar jabal bayan abin ya faru shekara ta nawa talatin da talatin da shida da shida wancan ya sani ya sani talatin da shida talatin da biyar aka kashe sai na usman talatin da shida aka yi waƙatar jabal talatin da bakwai aka yi waƙatar sufi shekara ɗaya ne bayan su to shekara ta talatin da shida bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi aka samu rashin jituwa tsakanin mutanen Aisha radiyallahu ta'ala na haka tana tare da su Talha ibn Ubaydillah wa Zubair ibn Awwa da mutanen Sayyidina Ali wanda har ta kai yaƙi ya kwafshi an an an kashe kashe an yi kashe kashe wani ya ce ya za a ce bayan Allah ce ruwa ma Ubaydan kuwa ce sun yaƙi Allah ce ruha babu bai da kuma masu tausayin junansu ne ya zai masu tausayin junansu yanki kaga wanda akwai gida hukunci dole su suna sama da farko ne su waɗanda mutane suna nan dai a matsayin mutane ne masu tsoron Allah wanda suke a cikin kundin tarihi banda annaba ba da kai su amma kuma har gida ba masu ba masu ba ba masu ba da suna bace ne suna fada suna fada لبس الله سبحانه وتعالى يجاوى الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بغت إحداهما على الأخرى وقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى zamanto wasu mobilai ba zai hana a samu wani rashin fito har ta kai ga yaki ba shi dan ai da shi ba ya zama bai wanda Allah ce shi dai yana tanzira tsakanin aikin sai tanzira tsakanin saboda dan Allah ya sifanta su da ruhama ubayda ba zai nuna cewa ko ba za a iya samun wani abu da zai iya faruwa da zai sa fada ya barke ba ko fada ya barke shi ke da shaidan zai shiga su ba masu wai ba ne sannan ayar da yake magana ai ayar cewa ta yi cewa ta yi muhammadun rasulullah wanda zai na ma'ahu a shidda wa ala kufari sai da ce a shidda wa ala kufari su ɗin da dai aka sifanta da a shidda a menene ma'ana a shidda karfafa ne a gaban kafirai ko karfafa ne wanda ce karfa ne a gaban kafiri ta tsammanin cewa ba kafiri baya amma Allah bai ce للذين تولوا منكم يوم التقى إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا لعنه الله عليهم إن الله غفور رحيم للذين تولوا من اللي تولوا؟ سوء أن الله ce musu bai ashin da kuma alkur'ani ce ce tawallau kuma minkum ba daga wasu ba ba wasu munafikai ba a abin ku daga cikin shi yasa Allah ya ce wala qadafa Allahu ankum Allah ya fi
Allahu akbar to sai ka ce tunda Allah ya ce ashidda to waccan aya ƙarya ce ya zai ce ashidda ko ya ce sun eh sai kare ta ayar tunda dai haka ya ya ce ba yaki tsakanin wasu al'ummu abin nan tsakanin sahabbai ba saboda Allah ce ruha ma ubayna to ba Allah ce ashiddaw ala kufar kuma can ya ce tawallaw Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yawma hunain إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ba Al-Qur'ani ba ne? Su waye ake magana nan?
Sabai.
a yau ranar kudai a lokacin suna da suna da yawan da ba wanda ke sayar wannan jiji da yawan da suka yi yana jarabe su da shi saboda wannan jiji da kan ai ba su ga cewa a yau ba zira walakar da sarar kuma mu yau mu an tabbata zilla ba yawan ku ne da sa ku samu nasara ba inda haka ne ba za ku yi nasara ba a nan da suka ci cewa yawan su zai iya ba su nasara sai Allah ya jarabe su Allah ya ce sun ba wallahi sun kudu sai kuka juya baya shi wani shi Allah shi ya ce a shidda ko shi ya ce sun ga wale tuni kun da mahaukaci dan an ce sun yi yaki sai ka ce ya ruwa ma'u ya za a ce ruwa ma'u su yi yaki to ruwa ma'u da a shidda ko su ne suka mutu haka shi shi shi jahili ma da yana ba mutane wahala haka kawai jahilcinsa zai sa ya ɗauki wani abu dan ya yi ƙoƙarin ya bata wani abu da gaskiya wanda zai sa har a tsaya ana ta abin nan dinsa to Aisha radiyallahu ta'ala kai kana nuna rubutu shi da kuma gashi Aisha radiyallahu ta'ala tana magana akan Al-Harith Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham sai take cewa la akuna qatu an masiri ila al-Basra zanto ban yi wannan tafiyar da nayi ba zuwa Basra a hanyar tafiya zuwa Basra a nan ne aka wannan yaki na Jamal ya barki aka zubar da jini ta ce to a ce ban yi tafiyar nan zuwa basra ba da hakan ya fi soyuwa ya fi min daɗi a ce ban yi ba don saboda gaba ta yi tana dama ce da tun farko ba fito daga gida ba da tun farko ba ce ba zan je basra ba a yi ƙoƙarin sai da ya hana ta zuwa basra shi ne yakin ya barki ya tura mutanensa akan cewa a dawo da ita madina ka'aba ta tabbata ta fito daga makka za ta wuce basra daga ta je basra to za ta je watakila mutane a kewaye ta a ce ga matar maza a ƙasar alaihi ta fito tana neman jinin sayyidina usman shi kenan a ƙara samun kuma wasu yan yan yan yan yan a rufta a sake biyo ta a yaƙi ya barki sai ya ƙoƙari ya dakatar da ita to gari ya dakatar da ita ne shi ne wani fadan ya barki tsakanin jama'a ta da jama'a sai na daga ba su take da dama suke cewa da a ce ban ma fito na yi wannan tafiya ba sai na fi son wannan abin sama da a ce na haifi ɗaya goma tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin su kamar Abdurrahman ibn Hisham Abdurrahman ibn Habib kaga wanda yana nuna cewa mutum ne ba karfi ba mutum ne mai tsoron Allah mutum ne gabiri mutum ne mai tagarta har Aisha take misali da shi a ce dan ya'ya irin sa goma tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gara a ce ban fito ba na yi wannan tafiyar a zaman da jinin musu to shi wannan shi ne kisa da sake faruwa tsakanin sa da da Abu Sa'id al-Khudri dan na so ne dan fahimci shi Abu Sa'id al-Khudri ba da damuwa ba da dangana dai yana sallah ya sa sutura da ba ka wuce daga amma ko lokaci yayi da ga dole mu tsaya nan kan mu shiga karatun Allah ya ba karatu na gaba sai mu fara da wannan hadisin ya zo karshe sai ko mu shiga hadisi na gaba insha Allah kai ne da ya